نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين yau 29 ga watan Rabiul Akhir shekara 2047 wanda ya daidai da 21 ga watan Oktoba 2025 miladiya Umratul Ahkam na Al-Hafiz Al-Maqdisi za mu tashi كتاب الحج كو mana ce wa an hafsa hadisi daga hafsa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ta ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma sha'anun nasi hallu min al-umra me me yasa mutane sun fita daga umaran su wato sun riga sun fita daga ihramin su walam tahilla anta min umratika kai baka fita daga ihramin umaran ka ba qala sai ce inni labbattu ra'si yace ni ai nayi talbidi makaina talbidi makai larabawa musamman a wancan lokaci za ku gashin su inda ya layala ni sosai a cikin su akwai wanda ma gashin sa in ya shiga cikin yana tafiya iska kawai ba zai bar gashin ga lafiya ba sai ya sami wani wani mai da suke samo shi daga cikin itaciya sun kira asam sai su sai su sa akan to wannan saboda abu biyu sai sa suke haka larabawa na farko kun kawo wajen su wajen ne na kura na farko wannan yakan sa gashi sai ya daure shi a waje daya ya riƙe tsaya sannan kuma in ƙura ya faɗa kan gashin zai sauka to sannan kuma idan inda wajen akwai kwarkwata da yawa in kwarkwata za ta zo ta zo in ta hau ba za ta sauka ba ta zauna ba duk waɗannan abubuwan kuma dai yana daga cikin abubuwa da matsala yana rayuwa ne a cikin al'umman da ga abubuwan da suke samun su saboda ka shi ma duk abin da suke yi na ɗaukan precautions na wato abun da zai ƙara kawowa a samu tsafta da kuma a kore wasu cututtuka din shi ma dole ya yi saboda dole a rabu bashiri abin da suke biyo da shi ma za su yi biyo masa amma yanzu muna cikin wani wasu lokuta na gurba na bakwanta wannan abubuwan ba wai kalami ne kawai ki samun sa'autan ba wani waje ne nan da dole haka ke faruwa a can inda a cikin hadisi kaga wata libidi ka kaga ba mana ba da cewa an wani kwakwatan ta sami shi an bai lazanta haka cewa kai dai yana yi kamar mutum ya yi wanka ba ya lazanta kuma jiki shi ya datti wannan wani cikan tsafta ne dai aka haka saboda haka magana dai yana yi wani talbidi ne gashin sa gashi ne mai santsin gaske saboda haka idan yayi wannan sai dunkule shi wuri ɗaya sai tsaya dalilin da yasa yake kenan shine kika ce ni labbatu rasi na riga nayi maka yana to galibi za su yi aiki haka suke yi bayan sun yi wanka sai su sa wa talbidi sa ihramu sai talibinin kansu sai sa wani a san gudun kamar abubuwa na shamfo da sauransu suke yi inni labbatu rasi wa qallatu haji kuma nayi taqlidi na rataye na sa nayi na sa wato dabba hadayata nayi mata tsakiya da ake yi haka a wuya alama cewa wannan dabba ce ta hadaya fala ahillu fala ahillu hatta anhara ba zan yi fita daga ihrami na ba daga umarata har sai na sai lokacin aikin haji na karshe aikin haji na na zo na yi na soke abin dabban hadayata daga nan sai in fita kaga wannan me yake nunawa kai tsaye wannan yana cewa mazala kirani yayi yana kirani yayi ba ba ba ifradi ba ko tamattu'i kamar yadda su suke son suke son dole su ma hadisin tawili wannan hadisin kai tsaye karshen sa yana nuni zuwa ga cewa kirani yayi saboda kirani ai shine wato idan yayi farko zai yi zai shiga cikin harami tare da umara da hajjinsa a lokaci daya da baka umratan wa hajja zai zo ya tsawafi in ya tsawafi tsawafin kudum zai zo ya sa'ayi sannan kuma in ya sa'ayi kuma zai ci gaba da da zama cikin ihraminsa sai lokacin da wato yawmun nahari yayi shine sai cewa wani hara hari yahu yawmun nahari can wancan hadisin wa fada fa tafa bil baiti thumma halla min kulli shay'in haruma minhu sai in yayi tsawafi ya yi wato ya soke hadayensa ranar yawon nahari ranar yanka da ake yi sannan kuma shi ya yi tsawafi sannan kuma sai kuma ya fita daga ihraminsa wannan shi ne abu da mazala na yake faɗa saboda shi kirani ya yi ba ta matu'i ba ba kuma ifradi ba wannan ya kawo saboda ya kafa wannan hujjar ne eh ai kaga shi shi mazala ai ka manta kuma ta hadisi ne a can mazala ba me yace ba cewa yayi wanda ya zo ya sako ya koro hadayansa wanda bai koro hadaya bai kaza shine har yake ce maka wa fa'ala mithla ma fa'ala rasulullahi man ahada fasaqa alhadiya wanda wanda yayi shi zai hadayansa kuma ya koro hadayansa tun daga tun daga baya wanda kuma bai zo ba shine can mazala ba yake ce musu ina wajen cewa man lam yakun ahada nan ne ko hadisi ne dai gashi فساق معه الهدي من ذي الحليفة فلا رسول الله فأهل بالعمر ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله فأهل بالعمر إلى الحج فكان من الناس من أهده دقت كي أكون ده واتو يقول فساق الهدي يقول دب هديانسا من ذي الحليفة ومنهم من لم يهد أكتين سأكون بي هدايا بيقول دب هديانسا lokacin da ya iso sai ce man kana minkum ahada fa innahu la yahillu min shay'in harama minhu hatta yaqdiya hajj hajjahu wanda ya koro dabban hadayansa to kar ya fita daga wato ihramin sai ya kwanci ya kwanci ihramin sa har sai ya ƙara hajjin sa man lam yakun ahada wanda kuma bai koro hadayansa ba falyaqub bil baiti tawafi wa bi safa wal marwa wal yuqassid daga baya sai sai ya aski ko ya sai sai wal yuhlil sai ya fita daga wannan dinsa kaga su ta mutu'i suka kenan shi kuma tun da wato ya riga ya koro hadayansa shi kenan sai ya ci gaba da zama a cikin hiraminsa bai ta halli ba bai ta daga wannan kayan ba wannan bai kwanci kayan hiraminsa ba har sai da lokacin da ya yau mu nahar yayi ya yi waɗannan aikace aikace daga nan sai ya wannan wannan dai yana nuni zuwa ga cewa wannan shine tamattu'i na qirani maza Allah yayi ba tamattu'i na tamattu'i ba kuma yana nuni zuwa ga cewa tunda wannan shi na ɗaya na hajjatul wada'i haji na ban kwana wannan qirani da tamattu'i wasu abubuwa da suka wanzu har zuwa ranar ubangiji zai zai tare zai da ƙasa wani ba zai zo kawai zai zo ce sai da ifradi kadai ba wannan duk ana kawowa saboda ai ma wancan fahimta ta su Umar da su Uthman raddi kamar yadda zamu zo mu ƙara karantawa yadda kusan mun ce muku ba su ba su idan su haramta ba saboda a lokuta da ba da ana iya samun wato ɗakin Ka'aba zama babu babu masu aiki a wajen su kuma suna son su raya wa wajen ka ga ifradi kai dole zaka yi wurin aka dawo zaka zai zama ka ba ba zai tsiraita daga masu ibada a wajen ba amma yanzu cikin ikon Allah yanzu babu wani matsala babu wani iskali yanzu saboda ba a samu lokuta da zaka ce Ka'aba ya tsiraita daga lokacin da ake wasu ke ibada a wajen وعن عمران بن حسين رضي الله عنه حديث دك عمران بن حسين قال يتي أنزلت آية المتعة في كتاب الله آية متعة qirani da tamattu'i sun sauka an sauka da cikin Qur'ani ko an eh na'am an sauka da ta littafin Allah wannan shine ayan fa mata mata bil ummati lil hadith wa sirrul lil hadith kace to wannan ayan tana nan a Qur'ani wannan tamattu'i yana nufin tamattu'i ne tamattu'i tamattu'i ne qirani mun na faɗa muku cewa duka ana itlaqi tamattu'i ana nufin qirani tamattu'i duka fa fa'alnaha ma'a rasulillahi kuma haka muka aikata tamattu'i tare da manzon Allah ولم ينزل القرآن بحرمتها كما القرآن بيسكو إن يا سوكي wannan hukuncin ba ولم ينهى عنها kuma zalla bai hana ba hatta mata sai da mutu ko fahimci wannan abubuwan guda wato bai faɗi yayi yayi magana cewa Qur'ani bai sako da wata aya da suke ta badan yana nan akwai nasu da suke kenan Qur'ani sabai sun sani sannan kuma yace kuma manzo Allah bai hana ba wanda ya cewa abinda manzo Allah ya hana to ya zama kamar Qur'ani sunna tana iya zuwa ta zama nasikha ma qur'ani akwai magana ta malamai kan wannan amma mazala yana iya zuwa nasikha me ma'anar wannan ta zo ta zama ta yi takhsisin ko da hukunci hukuncin am ne a qur'ani amma zai takhsisin hukuncin akwai magana na malamai akan cewa qur'ani yana nasi yana nasikin sunna tana nasikin qur'ani ko ba ta nasiki ko kuma qur'ani yana nasikin sunna ko ba ya nasiki to da yawa suna cewa shi ita sunna ita ce ita ce mubayyana mubayyatul qur'ani shi kuma mubayyin la yakunu masufan shi wanda yake bayani kuma a cikin wani wanda ba bayanin abin ba shari amma suna cewa wani lokacin matsala yana iya yin wani abu amma daga bayan Qur'ani zai ce ka sake yin kaza an kama ayan shari ko magana ce mai tsawo wannan insha Allah kwasa mita amma kwasa mu maganar a mahallinta fa qala rajulun bi ra'yihi ma sha sai kawai wani mutum zai faɗi ra'ayinsa abin da ya ga dama قال البخاري امام البخاري ce yuqalu innahu umar yana nan kamar yana yi bijirwaye ne Muhammad dan Khattab kun ga abin da aka faɗa masa wani mutumi kawai zai faɗa abin da ya ga dama eh wato duk wanda ya ya tarnaki masunna ba fa duk girma shi ba fa mushi ba mishi sauƙaƙa mishi magana ɗauka an kawo mishi magana umar ba gaba yake da imran ibn hussein amma kaga kawai kawai sai kawo mishi magana kita kawai wani mutum ya zo kawo ra'ayinsa umar ya kawo wannan saboda kihinci sunna a ya kawo ne dan ya kawo wata maslaha da ya gani a lokacin shi yasa duk abin da umar ko wani umar suka kawo daga cikin kulafa saboda wata maslaha to ba a share nasi saboda wani maslaha saboda haka mu yanzu ba ma ganin cewa abinda da wasu daga cikin malamai suke gani saki uku a kalma ɗaya saki uku ne wani ba ma ganin haka umar ya kawo ne ta'adiban la tashri'a ya kawo ne ta'adiban wa mura'ata lil maslaha saboda wata maslaha ba saboda kawo shari'a ba mai kawo shari'a shine manzo Allah kuma yana nuna maka cewa alaikum sunnati wa sunnatul khulafa'i ar-rashidin ba wai mazala ta ce abu sunnonin waɗannan sahabbai ba istiqlalan ba bal tab'as ba wasu su gashin kansu ba kawai za su iya kawo abin da gada ba kawai suna ta zo ta kishinci wannan kawai a share a dole sai dai suna ƙara shafin abin da Allah ya faɗa in sun saba to dole a bar musu kayan su kuma Ali bin Abi Talib yana cewa ma kuntu da ada qawla rasulullah da qawli ahad bin nas kuma ya faɗa ne akan ifradi da da muta'adda yace ya za mu ci gaba da mutu'ammu yace ga mu Abu Uthman ibn Affan ولمسلم أو لفظ الإمام مسلم نزلت آية المتعة آية متعة سوكا يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله وظل يمن أمدي ثم لم تنزل آية تنسخ آية آية متعة الحج وباب آية سوكا شاري وأن آية متعة ولم ينهى عنها حتى مات وبزل بها أنا بها سند يموت ولهما أو لفظ الذي سقطوا بقايد مسلم بمعناه لما أنا وأنا حديث المكفر صحيح مسلم ولكن وأنا حديث حقا يكي حقا يكي زمان muta'ana muta'ana muta'ata na kirani za ta cigaba tabbata har zuwa ranar kiyama ibn taymiya za ku tuna ma na faɗi maganar sa na lokacin da ifradi yake zama ya fi alheri da ko lokacin da muta'ata ke zama ta fi alheri ko lokacin da kirani zai zama ya fi alheri wannan kowanne akwai lokacin da idan mutum ya yi ba za ka ce wai guda kai tsaye guda ɗaya fi lada ba kamar da wasu ke ke nema su faɗa wasu wasu ce kirani saboda shi matsala Allah ya tabbatar da shi a kansa Allah bai zaɓa manzo Allah abin da bai ba shi na alheri ba wasu ka ce muta'a saboda manzo Allah cewa yi ni ma da in aikin ku da haka zai wasu ka ce ifradi saboda shi babu babu yanka amma ibn taymiya shine kawo mana fuskoki guda uku wanda kuma wannan fuskokin nasu ya faɗi shi na'am sai mu dakata nan babu kun ga inda fa sunna take ba ba ba sunna ita ce sunna ba wai a ce wai ba za a kawo hujja hujja ma a malkiya ma za a kawo in ba kawo malkiya ba ba ba ta zama hujja ba wanda duk yan takifi ne ke faɗa wannan magana kuma cikin ikon Allah kamar da na sha faɗa har malamai da aka san su su yan ga yan tundukin malkiya ne yan ga kashe ni malkiya ne babu wani wanda zai iya cewa zai tashi daga safiya har dare bai sa a malkiya ko su ɗaya ba in dai ibada zai bai sa ba to kaga to kaga to kaga shikenan ba kaga magana ke ya tsari eh malikiya ba mu da sabani akan gemu malikiya malikiya ba mu da sabani akan gemu eh ka san ma maganar ma za a yi mutum mazahir ne dama dole ya kawo maganar sabani a gemu wannan wannan matacce ne su bu san wani bu san wani bu san wani abu shi washi washi mutum ya zama shagiri bai cire gemu sa baki daya abin da kawai suka yi magana shine a menene idan ya karu akan gemu din za a cire abubuwa ne curi ne ɗaya in ka kama to abin da ya karu ko ko a abin da kawai aka yi magana kenan da za mu tashi riyadu salihin na imamun nawawi hadisi ne nawa to muna cikin gurba Allah ya kawo wasu lokuta yanzu yanzu bakin mai baki shi ne ya fi gudu kawai bakin mai ina doki mai baki shi ya fi gudu kawai wannan hadisin yana tsawo shi ne hadisin abulabi na amurko mai haƙuri makanta shi duka kawai to ina muka tsaya a cikin hadisin yanzu za mu shiga an yi abuta makanta shi ba ba ta ba to fa za mu yi haƙuri makanta shi duka ko da dai shi daya ragowar kuma sai mu bar qala cewa an abi muhammad hadisi daga abu muhammad abdullahi ibn amr ibn al-as hadisin sa ne da aka za mu dai tsauta bayani ba radiyallahu anhu ma hadisi daga abu muhammad abdullahi abdullahi ibn amr ibn al-as Abdullahi ibn Amr ibn al-As shine babban da na Amr ibn al-As ya riga babansa musulunta ya daga cikin manyan malaman sahabbai wanda suka tara hadisai shi ya kasance ma in ya zauna a majalisin manzo Allah duk abin da manzo Allah ya ce ya rubuta shi har wasu suka masa magana cewa to kai kana ta rubuta magana abokin naku alhali wani lokaci yana yin magana a lokacin fushi da lokacin da ba fushi ba kana ta rubutawa manzo Allah ya ce sai zai ga matsala manzo Allah ya ce ka ka rubuta na da irin da nake hannun shi ba abin da zai fito a wannan bakin sai gaskiya saboda haka abin da yake wasu daga cikin abin da yakan haddace kuma yakan rubuta wasu daga cikin abin da ya rubuta ba wai duk gurgun hadisansa ba wasu daga cikin abin da ya samu ya rubuta a lokacin an koma ana ruwatan ta ana kinta sayyidatu sadiqa za ku da an ce hadisin amr bin shu'aib ana bihi an jaddi to wannan sahifan ce ake ake ruwatuwa da yaje daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da fara kwarai da gaske a abdullahi ibn abu ya riga baban musulunta daga baya babansa abu ibn as ya musulunta shekara ta bakwai maganganun da galin malami suka fi suka fi faɗa da shi da Khalid ibn Walid kusa sa daga cikin manyan su kuma su kuma wato komandoji na Qurayshawa barada ne su amma shi Abdullahi ibn Abu shi kuma ya fi ga wajen ibada da karatu eh shi dan yana da dalibai musamman a Masar abu yana da dalibai musamman a Masar kuma tsakanin shi da babansa shekaru ne bai wuce bai wuce shekara goma sha ba na tsammani ya kai bai kai goma sha biyar ba ke shi Amr ibn As ya aure da wuri ya aure da wani kuma a ranar da aka a cikin shekarar da aka aure shekara aka yi da aka tsakanin shi da babansa babu ba yawa yana da kani Muhammad haka qala ce akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wasallam an ba la madana labari anni aqulu cewa ina cewa wallahi la la asumana an-nahara cewa ni zan yi azumi azumi na yini na yini nuka baki da tsawon zamani wala aqumanna al-layla kuma zan dinga tsaye da dare tsayuwan dare ma ishtu a iya rayuwa na fa qala rasulullahi sallallahu alaihi kaga bai fada wa ya ga masa ba amma za mu hadisan gaba za su ci bayani cewa baban sa ne je kai karansa da manzo Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi yace anta alladhi taqulu zalika kai kake fadan haka fa qultu lahu sai nace qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya rasulullah ce na fada kai na fanshe ka da mahaifiya da mahaifiyata ka san ka san wannan mutumi inda yake faɗa wannan magana tun yana yaro ba karamin sa matsala yake qala sai ce fa innaka la tastati'u dhalika shi ba za ka iya haka ba abdullahi fasum wa afdir kai azumi kuma ka sha gobe wa nam kai bacci wa kun kuma in ka samu karfi ka tashi kai kiyamul layl wa sum min ash-shahri thalathata ayyam kowane wata in ka samu dama to kai azumi na kwana uku fa innal hasanata saboda aikin alkhairi da kai guda daya alkhairi da kai guda daya da ashir amsali za a ninninka ta zuwa goma wannan shine mafi karanci gwargwado mafi karanci kaga an ninka ninka goma so so uku nawa kenan 30 kaga wata daya san wata daya wa zalika mithlu siyami dahri wannan kuma shi koda baka yi azumi tsawon tsawon shekaran baki daya ba to ka kai azumi tsawon shekaran baki daya qultu fa inni utiqu afdala min zalika ce mazala zai iya abin da yafi wannan qala ce tafasum yawman wa afdal yawmai to kai azumin kwana daya sai ka sha kwana biyu kuntu sai na ce fa yini uti fa afdal min dalika zan yi abin da yafi wannan ina yaro karami lokacin qala fa sum yawman wa afdal yawman yace to kai yau azumi kai azumi yau gobe ka sha fa zalika siyamu dauda wannan shine wato azumin annabi dauda ho a'dalu siyami shine mafi wato alherin azumuka da ake yi wa fi riwaya huwa afdalu siyami shine mafi fitan azumi da ake yi fa qultu sai na ce fa yini uti fa afdal min dalika zan yi abin da ya fi wannan ya ba ishin Allah fa qala rasulullah sai manzo Allah ce la afdal min zalika babu abin da ya fi wannan wala an akuna tace sai shi Abdullahi ke cewa wala an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala rasulullah yace in zama da na ta kasance na kan in karbi wato ruhusan da manzo Allah ya yi min azumin kwana uku a kowane wata ahabbu ilayya min ahli wa mali yace da in karba wannan shi ya fi soyuwa gare ni akan dukiyana da kuma iyalina saboda daga baya zai girma ba zai iya ba ba zai iya yi ba amma kuma kaga ya riga ya albashi in ka albashi kuma ba za ka zo ka maka kawai ka warware na albashi na ka ba sai ka cika eh me yace ina yana ci da yatsa ne bayan yayi girma yace ina ma a ce na karbi rukusan da manzo Allah ya min a baya cewa in yi azumin kwana uku sai a ninka mun arban ya mun ya zama ya zama azumin wata daya baki daya ka fahimta cewa la'an akuna qabiltu thalathatul ayyam allati qala rasulullah in zamu na karbi kwanaki uku da manzo Allah ya ba ya ga mu a farko ahabbu ilayya shi yafi soyuwa min ahli wa mali akan iyalai na da dukiya na saboda zan zama na ci gaba da da da ubangiji na na ci gaba da neman yardansa sai kuma ni ma ban tuka ta kaita ba wa fi riwaya a wata riwaya alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl ba kai ne aka bani labari cewa kana yin azumi tsawon yini ba kuma kana wato raya dare da ibada qultu bala ya rasulullah sai eh haka ne qala fala taf'al karka aikata haka sum kai azumi wa afdir ka sha wa nam kai bacci wa kum ka tashi fa inna li jasadika alayka haqqan jikinka na da haƙƙi akan ka wa inna li aynayka alayka haqqan kuma idanka na da haƙƙi akan ka wa inna li zawjika alayka haqqan matarka tana da haƙƙi akan ka wa inna fa inna li zawrika alayka haqqan bawanka shi ma da yazo zai ce kai da haƙƙi akan ka wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam kuma lallai ya ishe ka kowane wata ka yi azumin kwana uku fa inna laka bi kulli hasata ashru amsalha saboda kana da kowane aiki alheri da kai ninkin shi na zuwa goma fa inna zalika siyamu dahri kana in kana zaka ga shine azumin shekaran baki daya fa shaddadtu fa shuddida alayya sai na matsanta ma kaina ni ma sai sai aka matsanta mu sai na matsanta ma kaina na nuna himma kana ka sai himman ta je ta damu wani abu da na kasa daga baya قلت يا رسول الله إني أجد قوة sai na ce ya maza Allah ina da ƙarfi ina jin ƙarfi a jikina qala ta ce sum siyama nabiyillahi dauda wala tazir alayhi to kai azumin annabin Allah annabi dauda karka kara kan haka qultu wa ma kana siyamu daud menene azumin annabi dauda qala nisfu dahri ce shine rabin shekara ya yau gobe ya sha gobe yau gobe sha kaga kwana goma zai sha biyar kenan a kwana a wata ɗaya zai sha biyar sha biyar kuma in ka hada a wata zai azumi wata shida kenan a sauran watanni five fakala abdullahi ya kulu ba da ma kabira abdullahi ibn amr yana cewa bayan ya girma ya laita ni qabitu rukhsa ina ba na karbi rukhsa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya wata riwaya alam ukhbar annaka tasumu dahra ba an bani labari cewa kana yin azumin shekara ba wa taqra'u alqur'ana kuma kana kanta qur'ani kullu layla da dare fa qultu sai nace bala ya rasulullah wa lam urid bi zalika ila alkhair ban nafaci komai ba sai alhairi qala fa sum sawma nabiyillahi dauda in ka tashi kai azumi azumi annabin Allah annabi dauda fa innahu kana a'badan nasi ya kasance ya fi kowa ibada a cikin mutane wa qara'il qur'ana kuma kanta qur'ani fi kulli shahrin a kowane wata kai ka sauke qur'ani a kowane wata qultu ya nabiyillahi inni utiqu afdal min zalika yace zan yi abin da yafi wannan qala fa qara'ahu fi kulli 20 to kai shi a kwana 20 qultu ya nabiyillahi inni utiqu afdal min zalika qala fa qara'ahu fi kulli 20 to kai shi a kwana 10 قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فقرأه في كل سبع كيش أقوانا بكوي ولا تزد على ذلك كتك على كهكا فشددت سينا متن تام كينا فشدد علي نيمة أكا متن تام وانه سينا مجكنا بطيء أو كابا وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري سيما كسلم يا أخي عبد الله لعلك يطول بك بك عمر وتكيرش زامني يسأونك قال فصرت إلى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم سينا كو na zama zuwa ga abin na kasance zuwa ga abin da maza Allah ya yi mun hasashen shi cewa zan zama sai wato sai falan ma ka bitu lokacin da na girma wadittu anni kuntu qabita rukhsata nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam sai naji ina ma na kabi rukhsar maza Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kaga duka hadisan in ka hada shi zaka fahimta shi ma ne ka maka su'ala wa fi riwaya wata riwaya wa inna li waladika alayka haqqan ya danka ya da hakki akan ka wa fi riwaya la sa man sa mal abad bi azmi wanda ya azumin shekara baki daya ثلاثا هي مظلة قد أمس أكو وفي رواية أو رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داودة وفي بتين أزمي أو دم أبنجي شنو أزم أدب داودة وأحب الصلاة إلى الله صلاة داودة وفي بتين صلى أو دم أبنجي شنو صلى أدب داودة كان ينام نصف الليل ينام بتشي رب دري ويقوم ثلثه سي قيام الليل ده بيس أكو دري وينام ثلثه سي كان ينام بتشي ده بيس شنو وكان يصوم يوما ويفطر يوما إن يتاشي كما yana yin yana yin wato azumi yau gobe ya sha wala ya firru ila idalaka ya kasance wato idan ya haɗu da abokan gaba baya baya wato juyawa da baya saboda jin rauni a jikinsa ko saboda bacci saboda ya gaji da ibada a'a yakan je da kuzarinsa wannan yakan baccin nan da yake yi da dan hutawa da yake yana rike mashi kuzarinsa da in ya ji jihadi inda shi sarki ne ku sani in ya yi jihadi to baya juyawa da baya wa fi riwaya a wata riwaya an kahani abi mar'atan zata hasabi babana amru bin al-as ya aura mun wata mata mai yar dangi shi za ta za ta hasabi wacce take tana da alfarma daga a wata ruwa ta ne cewa daga cikin kurashawa ce cikin manyan gida aka dauko masa matar ashe kaga ba laifi bane idan mutum ya je ya aure a babban gida dama sha bazala ce ana yin aure saboda kaza saboda kaza saboda kaza an fahimci fitihun ba wai haramun mutum yayi ba kawai dai bazala ya ga fan farbi za ta dini wanda je sai rariya ta za ta da ruwa in ka je kawai kai gidan ka gani an yi fenti an yi waye ka je ka ga to shikenan ba wai haramun kai ba amma dai ka saka kuma ka san wulakacin za ka gani kuma na gaba to saboda haka sai je samu shi yarinya wato yar dangi wa kana yata'ahadu kannatahu shi amr bin as ya kasance yana ziyartan surkarsa shine kanna wanda kuma babu laifi a shaidar in baka nan babanka ya zo ya ziyarci iyalinka ya zo yana mata wasu 'yan tambayoyi ko babu laifi ita kuma ta dan gaya masa wasu abubuwa haka ba wai baki ɗaya ba ba ta fishe mijinta ba ba fishe miji bane idan wanda zai iya yake ta cewa akan mijin naki ya zo yana yin bincike akan yana miki azanci ko baya miki gaya cewa wallahi baya kaza babu babu laifi a da ai imra'ata waladi wato matar ɗansa fa yas'aluha an ba'liha sai yazo yana tambayar ta akan mijinta fa taqulu lahu sai sai ta ce masa ni'ma ar-rajulu min rajul lam yata lana firashin ce ma da mutum shi wallahi mutum ne mutumin kirki sai dai kawai mutum ne wanda shi bai taba taka shimfidan sa ba ba ya taka shimfidan da muka yi masa wato kaga tana nuna cewa baya jima'i baya jima'i ita kenan ولم يفتش لنا كنفا منذ أتي منذ أتيناه ولم يفتش لنا وانا haka galibi ruwaye suka zo ce walam yufattish amma wajen al-kushmiha ne daga cikin marwata al-bukhari da kuma cikin musa ne muhammad da wata ruwaya kuma a cikin sunan nasa'i ce walam yaksha ba walam yufattish ba kowanne dai zai zama ba da ba in ka ce walam yufattish da na kanafan fasara ɗaya daga cikin guda biyu wato bai zuwa ya bincika suturan mu ya yayi ya ga ina bukatansa ko ba na bukatansa shi ne walam yufattish an fahimci wannan fasara in ka ce walam yaksha kuma wato baya zuwa ya yaye labula alkanaf shine asitir sutura ko labule da ake sawa irin yanzu ba a yin gado mai rumfan nan kusan da can shine gado fa gado na alfarma kusan aka yi gado mai rumfa za ku ya dan labule haka sai an kewaye shi yanzu ba dan babu wala kuma shine gado mafi tsada kuma ya fi daɗin bacci gado ne wato iya baccinka wannan kanafan sai zama wato ana magana sutura kenan amma al-kirmani akwai fasara da yayi da shi da wasu lokacin malamai wace wa lam yafattish lana kanafan wato baya bincike bincike ya bincika ina ne inda zai zaga shine daga alkali an fahimta wato kaga bai zuwa ma ya gani na dafa mishi abinci in ya ci abincin ya zama har cikin sa ma ya bukaci zai zaga ba ba ya wannan wato shi ba ba da ruwan shi da matan shi bawan Allah mun ba ataina hu tun lokacin da muka zo wajen sa aka kawo mana shi aka kawo mu wajen sa falamma qala alaihi yayin da shi uban ya gaji yaga abin yayi tsawo zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya je kai manzala karan sa wataƙila ya ta ya ta masa magana ta masa magana shi bai ji ba ya ga shi ibada yake kasa akwai dan naga kan nahari li yakuna akhaffa alaihi bil layl yakan bijirar da wannan karatu nasa da rana saboda zai fara yin da rana saboda idan ya je da dare sai ya zama ya iya karasawa saboda ya zama wanda ya fi mafi sauki a wajen in dare yayi wai za a rana ya takawa idan ya gaba zai jikinsa ba zai dauka ba yana son samun kuzari a jikinsa afara ayyaman sai ya samu wasu kwanaki da yawa sai ya sha wa ahsa sai ya kirga kwanakin da yayi wa sama mithlahunna daga baya sun yi kirga kwanakin da ya sha sai ya zo ya rama su karahiyata an yatruka shay'an baraka alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana gudun ya bar wani abin da ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan akan shi bai yi ba inda ya ce ya riga maka alwashin cewa zai yi wannan shine kaida alwashi na'am baji ba na'am baji ba eh yace kaifa tasumi ya kake azumi qala kullum sai ce kullum wa kaifa takhtimu yaya kake wato sauke qur'ani kullu kullu layla a dare ɗaya nake saukewa wanda kana na hawa masu sai manzo Allah ya ga mishi rabo abinda muka ji a hadisin baya wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subh alladhi yaqra'u ya'riduhu min an-nahari dan duwa mukunna ya'riduhu min an-nahari wato yana bijiran masa da yana bijir da wannan qur'ani inda wani bangare na yidi da ya masa saura sai ya fara karantawa ya kuna akhaffa alaihi bil layl saboda ya zama ya samu sauki da dare in dare yayi ya iya karasawa wai za a rada an yi takawwa in yayi nufaci ya samu kuzari afbara ayyaman sai ya zama ya sha azumin tsawon kwanaki wa ahsa sai ya tsirka kwanakin da ya sha azumin sun kawai samu karfi in ya samu karfi wa sama mithlahunna sai ya kirga kwanakin da ya sai ya azumci a ragowar abin da suka mishi saura karahiyata an yatruka shay'an farqa alayhi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda wato yana gudun ya bar wani abu da yayi alwashi wanda a kansa ya rabu da manzo Allah akan wani alwashi din kullu hadhihi riwaya riwayat sahihatun dukkan wannan riwayoyi ingantattu ne mu'zamuha fi sahihaini duk galibatu sa cikin sahihaini wa qalilun min hafi ahadihima ɗaya daga kalan ne daga cikin da nuka kawo maka hadisan wanda yake yake cikin ɗaya daga cikin hadisai din kitabul muwatta na imam malik wani hadisi da muka baro a baya hadisin da yake cewa idan arada an yanama aw ya ta'ama aw wa huwa junubun ghasala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaq hadisi abdullahi dan umar nake cewa idan mutum yana son ya bacci alhali yana mai halin jaraba sai ya yi alula kuma ta'ima sai ya ci abinci au nama kaga yana ya kara abdullahi dan umar ya kara cewa ko ya mutum ko abinci ma yake son ya ci yayin da yake halin jaraba to sai ya alula na manta wancan lokaci faɗa mana cewa wannan eh akwai hadisi akan wannan akwai hadisi a cikin sahih muslim da muslim imam ahmad imam ahmad hadisin aisha cewa kana rasulullah idza kana junuban maza Allah in ya zama yana cikin halin janaba ba ara da an ya akula au ya nama sai ki sun ya ci ko ya sha ya ci ko ya sha kuma ya bacci tawadda a wudu'a wa salati alula Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan aiki na Abdullahi dan Umar aiki ne da wato ya samo shi daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in mutum yana da janaba ko abinci zai ci to sai alula wannan alula alula ne ta sunna kawai saboda mala'iku zama su zama suna tare da shi babu i'adatul jumbi salah babi zai magana akan wato mai janaba ya maimaita sallah wa ghasluhu idza salla wa lam yadhkur da kuma wato yayi wanka da wankan da zai yi yayin da yayi sallah ya bai tuna cewa wato yana da janaba ba to je sallah sai mai sallarsa kuma ya bayan yayi wanka wa wa ghasluhu thawbahu kuma ya wanke tufansa ya wanke tufansa wannan duka malik da da manufa ya kawo wannan babi kaga maganar da yayi cewa mai janaba zai mai sallarsa in yi sallah ya manta yana da janaba wannan dan yi maganar cewa ko da mutum yana da limami ne ko da mutum limami ne shi a wajen imam malik an kabbar za a kabbar sallah da aka bar amma fara kabar sallah din sai tana cewa yana janaba to shikenan sai su su su kai magana in bai magana ba je wankan sa idan yayi wanka sai ya dawo sai ya binayi akan sallarsa an fahimci maganar maliku anan magana ce da akwai sabani dan a hadisa sun zo maganar an yi kabbara ko ba ya kabbara ba zalla yayi musu magana ce ku tsaya magana ce amma shi malik wannan shine abin da yake nufi wanda wannan shine fiqhun sa wasu sun saba da malik da wannan eh an zamu kanta hadisin ai wannan muna magana tarjama babu ne ina magana a fahimci me yasa malik ya tarjama ya tarjama wannan babu saboda ya raddi akan wanda su suka saba da shi akan haka sannan kuma a can gaba sai aka ce kuma an za a wanke tufa in wato ya ga wani mali busasshe a tufansa malik yana hudda ya yi kafa wannan saboda maka ishara zuwa ga cewa mani shi ma da jasa ne a wajensa eh مالك حدثني يحيى عبيد الله كتوى بابانا يحيى بان حديثي عن مالك لقى مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم لقى إسماعيل بن أبي حكيم أن عطاء بن يسار أخبره عطاء بن يسار يا باشا الأباري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ما زال يارد يارد كبر الصلاة لقى تسلوي زي صلاة وسنا باينسا ثم أشار إليهم بيده أن يمكثوا سيمس إشارة حنس سوى قطع فذهب سيتفي sun marja sai ya dawo wa ala jildihi atharul ma'i ana ganin wato alamar ruwa a jikinsa wannan ruwa ruwa ce mun fata ruwa ce wacce sadu zuwa ga manzo Allah amma ibnu yasa yace manzo Allah yayi ba za a karba ba saboda shi tabi'i ne tabi'i ne bai ma da shi wasu daga cikin manyan sahabbai ba ya dai da shi wasu daga ciki musamman za ka ga yana ruwa daga Abu Sa'id al-Khudri da sauransu amma hadisi ne tabbatacce ya tabbata yana cikin as-sahihaini hadisin ibnu shihab az-zuhri daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Huraira Abu Huraira ya raji yace uqimatus salah an tsere sallah sai maza Allah sai ya juya sai ce makanakum ku tsaya a wajen kaga nan yayi magana amma sai aka ce an tsere sallah saboda haka hadisin zahirinsa kamar ikama kawai akai kamar ikama akai amma shi wannan hadisi na Malik sai yana cewa ma arda an kabbara to fahimtar Malik kuma tana cikin hadisi na Abu Bakarata kamar yana cikin sunan Abi Dauda cewa kare yusalli bi ashabi yana sallar sahabbansa fa au ma'a sai yayi musu alama fa au ma'a sai musu alama cewa ku tsaya to kuma wasu daga cikin hanyoyin ruwaya kuma aka ce ma yayi magana Ibn Abdul Bar ya ce babu wani matsala wataƙila dai hana dai abin guda guda biyu wasu daga cikin malamai suka ce a imani ne imani ya cewa ku tsaya kan inda ai in ya musu alama cewa ku tsaya wani barawon ya zo zai yi waya zai iya cewa sai ya ce mu tsaya ko in ya mana alama cewa ku dakata sai ce ya ce ka tsaya sadi eh amma dai magana magana ce ta malamai shi ma malik a fahimtar sa yana ganin idan ko da an riga an kabar sallah din sai ya tafi je yawan kansa idan ya zo to kawai zai yi bina'i zai gina akan sallarsa imam ahmad al-akram ya tambaye shi akan wannan yace idan limami an kabbar sallah sai ya jina yana da janaba sai ya je wankan janabansa bayan ya riga ya fara kabbar sallah din sai ya dawo kuma bai ƙara cewa sake maimaitawa bai kama ba bai sake maimaita kabbaransa ba za a bi shi imam ahmad yace a bi shi yayi da ke nuna cewa wannan shine kusan fahimtar sai imam ahmad ba tare da an yi istinafi ba imam malik shi yayi amma ya bada wato tahyili yake cewa yana da zaɓi idan ya dawo afon ya ba mamunsa ta khayiri imam malik mamunsa sun ga dama su ce to malam wani kai lokaci ka mana limanci ko kuma su jira shi suna da zaɓi ma imamu shafi yake cewa ba su da zaɓi anan bai ma halasta istikhlafi ba kar su kawo kowa sai dai su bari kawai wato sai ya dawo tunda bai ce yana nan ba kuma wai alulansa ya tallace ba a lokacin ba balle ya ce wani ya zo ci gaba da su amma dai al'amfar shi ne magana imam malik suna da zaɓi mazala kaga ya musu alamar cewa su jira ne sai dai idan shi ma limamin ya ce a jira to kaga yanzu kaga ba mai mushi ta'addanci a wurin a sultanin sa wajen inkon sa alhali yana nan ya inanta yana nan alhim da wannan shine wato fahimtar shi Imam Malik wasu mutum malamai sun saba kamar yadda na gaya muku suka ce a'a to kuma hadisi ya tabbatacce gaskiya Allah hadisi ya zo to baya baya kuzun hadisi kawai saboda wani mutumi ya yi bada fitawa da aka san hadisi bai aiki da shi ba sadaka yana da dama to haka min babu aula kuma ya zama mukaddara mun tare ikama nan liman liman liman yanda ya fita nan sai da ya gama wasu uzurin sa da minti 15 sai ya zo sai ya ci gaba da sallar sa ba dole sai an ka an mai ikama ba inda har sallan gashi ya ji yayi wanka ya dawo dan babu aula kuma a ce wai ikama wai dan wani zai ga wai sai ga wani wai an yi ikama zai wani an ya an tattauna da wasu mutane ya dan dade su ce ai liman mun yawo da hankali yanzu da Allah a dan haka bai kamar nan a ba dole bane ba dole bane ya halatta ma yanzu in ana iqama lokacin da ya tashi zai na iqama din duk yi zaman mu aka muna karatu ba mu tashi ba sai lokacin da ke karkaba ta sala shi sai mu tashi an fahimta ya halatta ya halatta ya halatta ina cikin nafila misali an fara Allahu akbar Allahu akbar kama kawo karkaba ta sala in karsa nafila ta in an kafa karkaba ta sala idan kafin liman ya yi wani karatun kirki zan iya karasawa in karasa al'abhar wasu malamai suke cewa a'a to da wancan hadisi za ka kuma ta salatu fala salata illa al-maktuba ana fatan an fahimci hadisi din eh an samu hadisi daga Abu Hurairah an samu hadisi daga Abu Bakarata hadisi Abu Hurairah cikin as-sahihaini da sauran kutubus sunan ana rawaita shi ne Ibn Shahab az-Zuhri daga Abu Salama ibn Abdurrahman bin Auf daga abu daga abu huraira eh shi ya kamata da misir rawu wato wannan aba ibn yasar aba ibn yasar ba mu san waye wata kansa ba amma dai malamai suna cewa hadisin ya tabbata ta wasu hanyoyi kuma ya tabbata hadisin abubakar ta ya ce sunan abi dauda to mu ci gaba ko saboda yanayin lokaci wa haddathani an malik ya ba mu hadisi daga malik an hisham daga hisham ibn urwa عن زبيد بن الصلت لدى زبيد بن الصلت أنه قال ياتي خرجت خرجت مع عمر بن الخطاب إلى الجرف نافتت هذا عمر بن الخطاب زوا جرف جرف وجيني فنظر سيدو فإذا هو قد احتلم سيدك شفع مفركي وصلى ولم يغتسل كما ياي وانكا بي بي بي, بي وانكا ياي صلى بي وانكا با فقال تجي والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت yace yace ina fajin nayi nayi sallah nayi wato mafarki ban sani ba amma dai daga baya a tufa na gashi na ga alaman mafarki din wa sallaitu maktasaltu kuma gashi nayi sallah ban yi wanka ba qala sai ce faktasal sai je yi wanka wa ghasala ma ra'a min tawbi sai ya ga abin da ya gani a tufansa ashe kaga ba wai tunawa ya cewa shi yayi wani mafarki ba shi ya gani da a cikin tufansa wa baha malam yara da ya sai ya wanke abin da ya gani wala baha malam yara gefen inda bai gani ba sai ya famu shirwa kawai wa azzana wa aw aqama daga nan sai sai ya wato yayi sallar sa nan shine azzana aw aqama thumma salla ba'da irtifa'i buha mutamakkinan sai ya salla bayan wato wato lokacin walha yayi zamu zamu zo kan hadisin insha Allah bari mu karasa hadisin gaba وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف وما ذا خطاب ياي سمكو زواغا واتو جرف فوجد في ثوبه احتل احتلاما سيغا أقوي مبركي أتكين تفنسا آه سنة شواغا الجرف ثلاثة أميال من المدينة من جانب الشام سيتي فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت امر الناس yace Allah Allah ya jarabce ni da ina yawan mafarki tun lokacin da na karba salifanci lamarin musulmai faktasala sai ya wanka waka salama ra'a fi tawbihi min al-ihtilami sai ya wanke abin da ya gani na jikinsa na tasirin mani thumma salla ba'da an tala'at ash-shams sai ya salla bayan a lokacin rana ba ta riga ta hudu wa haddathani an malik eh tun da hadisi ne bari karanta da an yahya bin sa'id yahya shine yahya bin sa'id al-ansari an suleiman ibn yasar anna umar ibn al-khattab salla bin nas as-subha manzo umar dan khattab yayi sallar asuba tare da mutane ثم غدا الى ارضه بالجرف سي تفي كان جرفا فوجد في ثوب احتلاما سي سامو ياي مفركي فقال جي انا لما اصبنا الورك لانت العروق lokacin da muka ci wani abu mai maiko shikenan sai jijiya shikenan ta yi laushi wato ya zama wannan ya sanya mishi din da ya sami mafarki fakta sana sai ya wanka waka sana ihtilama min tawbi sai kan ya wanke wannan asarin wato wannan maniyin daga cikin jikinsa wa adali salati sai mai sallarsa ya mai sallan a lokacin da ya farga lokacin kuma lokacin ma walhaci a lokacin a wannan imam malik ya kawo waɗannan suleiman ibn yasar bai riski umar dan khattab ba bai riski umar dan khattab amma kuma malik ya kawo shi hanyoyi da dama wanda duka suna ba juna shaida ya kawo shi hanyar zubayd ibn salt ya kuma kawo shi hanyar afa ibn yasar afa ibn yasar an umar mursal ba za a izina da shi ba amma an kara za ka ga hadisin ya zama hujja ya kawo shi saboda yana maka cewa tun daga shi umar har sai da ya wanke tasirin wannan maniyi din yana nuna maniyi a wajen umar tsakafaf wannan najasa ne an fahimci abin dinsa kuma wannan shine mazhabin Abdullahi ibn Umar da wasu daga cikin sahabbai da dan dama to sahabbai sun saba akan wannan masala a duba da hadisin Aisha da magabata Ibn Abbas yana cewa maniyi kan wanke shi da ake yi ko kankare shi wato wannan yana an gudanar da shi ne magudani na kamar majina ko abin kazanta ji Ibn Abbas da wasu daga cikin magabata sai ce ma huwa illa kal mukhati wal busati shi ba wani abu bane illa kamar kaki ne ko kuma majina haka ka gani in ka gani a jin ajab zaka wanke suka ce wasu daga cikin malamai suka ce sannan hadisin Aisha da take cewa takan wanke manzo Allah wato bali din wani lokaci kuma ta kankare mishi to kaga abin da ake kankarewa a wajen wanda yake ganin sharadin kusan da najasa shine sai an sa ruwa kaga ai gashi an kankare an wadata an wadata gabarin gabarin wannan din sabai da malamai da yawa kan maganar maniyi amma wasu daga cikin muhajjiquna sun ce gaskiya ba da sabai suka ce saboda ubangiji ba zai yi ba za mu ce ba zai yi ba ubangiji ba zai sanya wato dan adam da ya karrama shi kuma a cikin wanda ya karrama akwai annabawa ba kuma ya zama asalin su asali ne ta najasa suka ce ba dai yake da fitsari da da mabiyi ba shi maniyi wani abu ne da ake samun halitta tare da shi ubangiji kuma ya karrama abu ubangiji da kira shi da ma'un mahin wannan saboda yanayin ruwa ne da mai yauki kuma wanda ba a san ba a san wato ana da dan jinki a masa a lokacin da aka gan shi kamar majina amma baya ni cewa wannan na kasa ce wanda ni har yanzu na faka kama wannan ra'ayi Umar cewa ya wanke wannan ba nasi ne akan cewa yana ganin na kasa bane wata kila shi ma ya wanke kamar da Abdullahi da Abbas ya faɗa saboda yana wani abu ne da ake yakin sa wani abu ne da ake yakin sa amma kaga da yawa zaka ga wato magabata su ma suna da ra'ayin irin ra'ayin Abdullahi dan Abbas saboda yanayin lokaci na so mi bayan babin abin da ya faka idan muka zo insha Allah inda sauran lokaci ma sake wasu bayanai akan babi na in za a lura za ga ɗaci sauri saboda mun ja numfashi to sai jami'ar ulumi wa shekar ko ko akwai wani kuma jami'ar ulumi wa shekar na na ibn rajab al-hanbali mun kanta hadisin farko mala yake cewa wa anil imami inama al'amalu bin niyati zai faɗi wato yanayin girman hadisin a wajen malamai mala ce wa anil imami ahmad an karɓo daga imamu ahmad qala yace usulul islam fi ila fi thalathati ahadith tussan musulunci baki ɗaya na koma zuwa ga wato hadisai guda uku hadithin umar shine hadisin umar al'amalu bin niyat wa hadithu aisha da hadisin aisha man ahdatha min amrina hadha fi amrina ma laysa minhu fa huwa radd وحديث النعمان ابن بشير الحلال بين والحرام بين kaga hadisi na malamal bin ya yana nuni zuwa ga balakta wala da ba sai kayan nufaci duk wata ibada hadisi man adatha bi amr da hada ma laysa minhu yana nuna maka an toshe maka duk wasu ka kawo san zuciyarka a ibada hadisin al halal bayin wal haram bayin yana nuna maka nuni zuwa ga karisa ci shubha kuma haka imamu ahmad yake cewa wannan sune asalin musulunci baki daya wa qala al hakim imamu hakim yace hadathuna an abdullah ibn ahmad an abihi zakara qaulahu alaihi salatu wassalam sun ba mu hadisi sun shimfida mana isnadi daga Abdullahi ibn Ahmad daga babansa cewa ya faɗa ambaci hadisin fadin manzo Allah al-amal bin niyat wa qaulahu inna khalqa ahadikum yajma'u fi badri ummi 40 yawma hadisan Abdullahi dan Mas'ud wa qaulahu man adatha fi jinna ma laysa minhu fa huwa rad fa qala sai ce yanbaghi an yubda bi hadhihi al-ahadith fi kulli taslif Imam Ahmad yake cewa ya kamata a kowane wallafa wallafe da mutum zai yi ya fara da waɗannan hadisai guda uku fa inna usul ahadith hadis dukkan hadisai suna komawa zuwa ga wannan hadisin ne sun tattarwa dukkan abin da mazala ya faɗa a duniya to za gaba suna da alaƙa da wannan hadisan guda uku wa an isa ibn rahawiya an wajo daga isa ibn rahawiya zuman imamu ahmad qala ya ce arba'atu ahadith ya usul min usuluddin hadisai ne guda uku suna daga cikin shika-shikan addini hadithu umar shine hadithun umar inama al-amalu bin niyyat wa hadithu al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wal haramu bayyinun وحديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه وحديث من صنع في أمرنا شيئا ليس منه فهو رجل أقول wani lokaci su ƙara hudu wani lokaci kuma su cire ya zama uku وروى عثمان بن أبي سعيد عن أبي عبيد قال من أقطع أنا أقدي بضام دي جماعة وانا da dai abin da yake nuni zuwa gare shi shine wato waɗannan hadisai hadisai ne al-hadithul kulliya ne koyarwa musulunci baki ne yana koma ma waɗannan hadisai guda uku ko guda hudu kamar da suka faɗa idan muka zo sai mu ƙara yin bayani insha Allah akan akan abin da suke nufi da waɗannan abubuwa to sai nukhbatul fikr a karanta da gaggawa nukhbatul fikr to sai ku duba to ibn ibn ibn hajar yake cewa kummal bid'atu sai bid'a ta daga cikin abubuwa da suke sa a sokar waya wani dan bid'a ya je ya ruwaito hadisi ita kuma amma ita bid'a imma bi mukaffirin aw bi mufassiqin ko ya zama bid'a ne saboda abin da yake kafir kafir tashi aw bi mufassiqin ko da abin da yake zama ya fasikatar da shi akwai wanda zaka bid'a da ya kawo bid'a ce mukaffira kamar wanda zaka ga ya ce bai da ubangiji ya sani ba ba daya masu bid'an kaddaran nan da su ibn umar suka yi rigima da su wani ka kafirai ne haka ba za ka karɓar wayan kafiri ba duk gaskiyansa kuwa ba za ka karɓar wayan kafiri ba kafiri yana iya ɗaukar hadisi kafin ya musulunta amma ya musulunta kuma daga baya zai ba da hadisi ana karɓa amma lokacin da yake kafirinsa to za a amintu da shi ba ba za ka duk wanda ya kafirta ta hanyar ta hanyar wannan ko kuma bid'ansa ya zo da bid'a amma ko bid'a ce wacce kamar wanda ke cewa annabi ahmad zai dawo misali inda yanzu ana karɓar hadisi akwai annabi Ahmad akwai annabi Muhammad akwai annabi Ahmad kaga ba za ka ba hadisin sa ba saboda shi kafirci yayi shi yanzu aw min fasiqin ko kuma wanda yake fasikanci yayi a fal awwal na farko la la yuqbalu la yaqbalu sahib hal jumhur jumhurin malamai ba sa karban hadisi wanda yake zama kafir zama kafir da bid'a ba sa karba akwai dai al aqwal shadda da wasu ke faɗa ba magana mafi inganci duk wanda wato ya zama ya kafiri da da bid'arsa ba su cewa ala ko inan nan da ba lantar cewa wannan kafirci ne wani kashar dai sun cika amma mutuƙa shirai sun cika ɗin da ya zo an kawo shi ba da yawa ta zo ta zaune a zukatan mutane kuma mai cewa ubangiji yana sakowa ya garwaye da halittunsa ko masu cewa komai da komai komai nan ka gani Allah ne wannan duk kafirai ne inda lokacin da karbar ruwa ya karbar hadisin su ba zuhur malamai haka suka tafi zuwa gare shi sai dai idan a cikin su an samu wani gama gari jahili da bai san abubuwa ba to wannan kuma daban kaga shi wannan ai abin da ke kanmu shine mushi bayani wasani na biyu yuqbalu shi wato wanda yake ya kafita da fasikanci yuqbalu ana karba malamin kun da'ita fil asahi ana karba mutakar baya kira zuwa ga bid'ansa akan magana mafi inganci wannan akan magana mafi inganci yana maka ishara zuwa ga wata magana da na ita na malamai da suke cewa wasu suna cewa ba za a karba baki dai ba wasu suna cewa za a karba baki da wasu wasu suka tafsilin irin wani tafsilin da malami al as-sawab to malamin Muhammad Sani Umar yana da wani shi a wajensa hadisi mai bid'a mutukar mutukar wato mutum ne mai amana dan ya faɗa dan yake cewa zai wuya a samu mai bid'a wanda kuma baya kira zuwa ga bid'a sa baya rawar da bid'a sa dan haka a ce wai dan yayi bid'a ba za a karba hadisin sa ba wanda yana ganin kamar an matsa kusan da can aka muna nan akan ra'ayinsa amma mu yanzu mun samu canjin ra'ayi akan wannan saboda tabbas masu bid'a wani lokaci suka rawaito abin da zaka ga a zahiri yana ƙara ƙarfafa bid'ansu yana ƙara ƙarfin bid'ansu kaga wannan sai sanya kaga su zo da wasu tabi tabi da iri ko yanzu wannan zama da aka yi ko ga wasu daga cikin malamai suka zo sai wai ana wai ana iya isa shaida hadisi mawdu'i ba kaga shi dan adam duk gaskiyar sa in yazo yana son ya rawa da bid'ansa zai iya kawo hadisai wanda suke babu su ko ya kawo wani abu ilimi da babu shi ya hujja da shi amma ya kamata a gane cewa malamai na hadisi wannan haka suka faɗa theoretically amma wajen ɗabbakawa sun ɗan sha bambam akwai wanda an sani yana yaɗa bid'a tasa amma an san shi mai addini ne an san shi kuma akwai ta shubha da ta ɗan garwaya da shi sanya wato da wuya a garin a samu wanda baya irin wani bid'a to wani malamai suna karba kamar wa kamar su katara irin da amata sadusi ya da bid'a ta kadar da ya faɗa kadara bid'a ta kaddara amma ba mai tsananin ba ya zo a cikin al-ma'rifatu wa tarikh na al-fasawi daga cikin magabata yake cewa na ganshi a masallacin madara ya sifu bil qadari siyaha yana ya da ya ya da wannan bid'a tasa amma malamai ba wanda ya tantama wajen karɓar hadisin saboda an san mutum ne wanda baya faɗan san zuciya addini ko mutum ne wanda yake mai ɗaya mai ilimi kawai dai ya yi kuskure ya faɗa banda shi akwai hisham ibn abi abdullahi dustuwai wannan duka bal ma duk kusan ɗaliban bal ɗaliban ilimi na basara a wancan lokaci babu abu da ya ce wa aka fice za a bar hadisin saboda bid'a an kaddara to to kaga za ka karɓi hadisin kowa ba kenan kamar a masar ne yanzu ka ce kai yanzu ba za ka karɓi ilimi ba a duk wani malami da ke da garwaye da bid'a ta ikhwanul muslimin to kaga sai daga kamar kowa kuma zai wuya ka ce za su za su fice duka hatta ahlus sunna can sosai wanda suke kan salafiya za ka same suna da dan wasu ƴan mukhalafa da suke da shi saboda tasiri wancan mutane an a Najeriya ne ka umul kula kaman Kano da wuya ka samu malami na sunna ka ga tasiri saboda a garwai ake ake da yan bid'a da su aka tashi aka abin nan baka same shi wani lokaci ya dan sauka layi nan da can don kace zaka musu kudin gora kace wai ka a ƙara a mishi kudin gora kamar da wasu sakarkaru ke faɗa malam wani dan bid'a a bai shi ka a ƙara neman addini a wajensa to wannan kaga zaka yi kudin gora ba karami ba to malamai haka suke haka suka suka yi mu'amalantar masu wanda suka faɗa wata bid'a wacce take ba da gangan ba ko da suna kira zuwa ga bid'ar su to amma ana karɓar ruwayan su idan an tabbatar masu addini sai dai suna togaciya akan wanda shi ya halatta ƙarya a addininsa in ya halatta ƙarya a addininsa kamar yan shi'a rafi ba su ƙarya na daga cikin shiga-shigan addinin su kaga su ba a karɓa ba sai dai wanda suke yan shi'a wanda ke shi'a ne kawai na mutlaƙin Aliyu ya fi Usman a wajensu. ko kuma dai yana dan yi ba dan dan kuma dan wannan jiwaye amma dai ba wai fitowa ke yana inani na arab din ba ko yana cewa akwai raja'a akwai waye akwai waye kaga wannan ba ka ba halittar su amma dan irin su Abdullahi Abdullah Sanani irin su Ja'far ibn Sulaiman Al-Dubai malamin sa kaga wannan har suna dan sakin baki ma akan Uthman amma an karbo hadisan su in shababa ibn Sawwar ya bada musu kan wasu bidoyi irin wannan da ana karɓar wayoyinsu ko da ko sun rawaito hadisin da yake karfafan bid'ansu mutakar ba an samu wato kokonto akan hadisin mutu za a karba wannan shine magana mafi inganci kan ruwaya na bid'a ba wai wannan kaida da ya faɗa ba kaida ce sakakkiya ba za a amfani da kullum ba kuma kaida ce wacce ake banta baki dai ba kai kawai ga danganta ka kalla malaman hadisi ya suka yi amala da wannan barawun shi sai ka karba akwai da za ka kawai wasu bakin malamai sun kawai sun bar hadisan su saboda ya faɗa cikin bid'a saboda wani lokaci su muhasarin bid'a su kiyaye su wato zagaye bid'a din kada a zama an sami wato ana karban hadisan masu bid'a wanda magana ce mai tsawo gaskiya amma dai wani lubin matsalan gashi na gaya maka ita a cikin sahih bukhari da muslim da sauran ma marubuta zaka ga wato akwai ruwayoyi da ake rubuta daga khawarij daga wanda suka fara bid'a ta kadar amma yayin da aka san cewa su masu gaskiya ne masu addini ne sai aka karba hadisi sa haka musamman khawarij inda su dama daga cikin addinin su shine haramun da ya karya shi ma a ce hadisi dama kuma daga cikin babban abin da ake nema shi kakai karya amma wanda aka samu yana karya irin sai shi za ga wasu yawan su wasu ba a karba hadisan su ba Allah ya kyauta yace illa an yarwiya ma yuqawi bid'atahu sai dai idan ya ruwaito abin da ke karfafa bid'ansa fa yuradu ala al-muhtari sai a tunkuda hadisin ba za a karba ba akan mafi zabin magana na ga maka cewa wannan ita ma kaidan ba ba saki take ba ko ya ruwaito abin da ke karfafa bid'ansa za a duba ga shi shi mutum kirki ne kawai shi ne addini ne yanzu katara yana cewa ya shekara wurin fiye da hamsin bai faɗan addini da ra'ayinsa fatawa ce aka nema ka ce to yanzu tunda ka sani ba faɗa da ra'ayinka yace kai ba da ra'ayina tuna shekara kaza kaza kaza kaza bai ba kawo ra'ayi ba to wannan yake irin wannan ina zai ina zai kawo ra'ayi kuma a cikin tsare kunsa a cikin tsare kunsa ya da cikin tsare ku na na su az-zuhri da kuma tsare ku na na su makhul shami makhul ibn abu abdullah shami az-zuhri ya fi kyawun hadisi saboda shi dan madina ne kuma ya fi ya fi zamowa wato tsakatsakiya ko bai da bid'a amma inda zan zurfin hadda ne kuma a cikin su babu kamar katada shi cewa ake ya ta hakafun hadith ikhtifafan in ya ga hadisi kama shi zai iya dinga tattauna shi sai sai hadisi bawa Allah ne mai kyan gaske kuma mufassir muhaddid malami ba da fatawa saboda wannan abin da ya kawo yace wa bihi sarahal jawza za jawza jahi shaykhun nasai kuma wannan cewa kai rawaito abin da ke karban bid'ansa wannan shine abin da kaida da imamul jawza ya kawo malamin imamun nasa'i amma dai muka ce wannan haka dai ƙa'ida yake theoretically amma dai wajen mu'amala da wannan ƙa'idoji akwai ana samun ta istifna'i a wasu wurare in an zo kan gaba za ku ga inda ake samun istifna'i amma tabbas sai akwai wanda aka yi karɓar wayo saboda suna sirwato hadisi da yake karfa bid'a su sai a ce ina ai ya ji ta tuko kansa gama da ba zai iya ɗauka ba wato ya ɗauko ya rawaito wata ruwaya da ake tuhumar wayar akwai na kara da aka duba kuma sai aka gasa wa za a tuhuma sai shi sai kuma aka gaba ya rawaito abin da ke kafa bid'a sa sai ka kila kawo sa zuciya ba za ka ba amma dan kawai tana bid'a wannan ana iya karɓar hadisan sa Imam Malik shi kansa akwai wanda ya rawaito hadisan su ana iya karɓar bid'a sun fada cikin bid'a amma ya karbi ruwayan su daga ci akwai Imran ibn Husayn Imran ibn Husayn ya daga ra'ayin Khawarij amma abin da ya kafa mamaki ko sai ya karɓar ruwayan kuma malamin sa Ikrimah kaga dai ba dai cinya ba kafan baya yana da yana karɓar hadisin hadisin wannan waye ce da suna da aka mushi magana me yasa kake karban hadisi yake cewa ai saboda na ga mutum ne mai gaskiya ya sun tumo daga sama ya fi mushi sauki akan yayi ma Allah ta'ala ƙarya wannan alkalai sunansa na ya shige mu saboda haka ka'idar ba sake take ba ba ka'idar ba sake take ba insha Allah muna kanta jami'ul ulumi wal hikam wataƙila za a zo wani gaba ta gaba da shi wannan malami ibnu hanbali zai bayani kan wannan insha Allah na ganin sai mu dakata kuma su wuce ne akwai wani kuma abu kuma babu ko to ya guri mun tsawaita da yawa abinda muka tada Allah ya ba mu dada abinda muka sallallahu alaihi ya fi mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد Allah ta biya mana bukatun mu na alheri Allah ta tafiya dukan sharri Allah ta biya mana bukatun mu na alheri tafiya dukan sharri Allah ya ji kan malamanmu da malaman malamanmu Allah ta'ala ya ji kan iyayenmu da iyayenmu Allah ta'ala ya saka musu alherin tarbiyya Allah ta'ala ya saka musu alherin tarbiyya Allah ta'ala ya kyautata mu Allah ta'ala ya ji kan magabatanmu baki da da mu tazo Allah ta'ala ya sa mu cika kyau da imani ban gane shi ba an ce Malam Aminu Ibrahim eh Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya rahamshe shi Allah ta eh eh lalle na lalle na gan shi zan gane shi
da kwali ba a suna eh okay shi ne naibin sa ko Eh, yana jin sallah har kan salat a wurin na masallaci Allahu akbar eh ya kanta ko eh Allah Allah ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai wannan sananne ne kwarai da gaske ba shi ke shi ke mana sallar juma'a da azumi eh Allahu akbar mutumin kirki kuwa wallahi mutum ne da dattijo ba kullun na da shi kullun na da shi wallahi sai ya mun addu'a sosan gaske Eh, zai mun addu'a abinda ake nau Allah ya- Allah ya dafa muku Allah ya ci muku albarka Allah ya maka albarka kwarai da gaske Eh, Allah ya- Allah ya ji kan shi Allah ya ramshe shi wallahi ana ta magana ban gane ba amma kaga na san shi sosai haka na dinga da wasu ka ka ji kansa ba a lokacin gaban da ina da dan saukin al'amura na kan je nan da je katu na sanar da kun je katu a nan rubuta na sai in ji kuma na kan gashi al-furqan eh Allah ta'ala ya ji kansa rahama Allah ya cire ta mu in ta zo Allah ta'ala ya albarkaci bayan da ya bari Allah ya albarkaci bayan da ya bari Allah ya saka mashi alheri alherin koyarwa da da'awa Allah ya saka mashi alheri اللهم اعتنا علينا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kashe goma ko a masallaci eh